بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 30 ga watan jimadal ula ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na casa'in da shida daga cikin jeren giyan kasosuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam dan yan uwa manta ba har yanzu muna ƙarƙashin littafi ko babi wanda yake bayani dangane da abin da ya shafi imani a inda al'imamul bagawi sharihus sunna yake bi yake tattaro mana ayoyin alkur'ani mai girma wanda suke magana dangane da abin da ya shafi tauhidi yana ɗibo fassarar malaman farko yana mai fassara mana waɗannan nasoshi da su muna roƙon Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan alkaba'ir alkaba'ir kamar yadda muka yi bayani a karatukan da su gabata wasu zunubai ne manya ko dai su zama daga cikin zunuban da Allah da manzan shi suka ambaci haddi a kansu misali shan giya zina liwati sata da sauransu ko kuma ya zama zunubi ne da aka ambaci tsinuwa kai tsaye ga wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka ko narkon ukuban Allah ko barazanan cewa bawa Allah maɗaukin sarki ba zai kalle shi a lahira ba ko kuma Allah ba zai tsarkake shi ba ko a ce yana da azaba mai raɗaɗi kwace zai dawwama a gidan wuta da sauran zunubai irin waɗannan waɗannan su ake ce ma ka ba irin zuno mala ya kawo mana hadisin annabi a inda annabi ya tara sahabbai yake gaya masu cewa akwai wasu zunubai guda bakwai wanda su waɗannan zunubai suna hallakarwa sahabbai suka ce ya rasulallah a zayyana mana waɗannan zunubai guda bakwai kuma a yi mana bayaninsu dalla-dalla mu san su don mu guje su daga ciki annabi bayani ya ce da riba bayan da muka zo muka yi bayani dangane da mecece riba karkasuwar riba illolin riba irin ukubar da allah maɗaukin sarki ya tattalar ma mai cin riba to sai muka dacewar mu zo mu ma al'umma bayani dangane da riban zamani wannan riban zamani ita ce riban da masu ajiya a bankuna suke samu sakamakon aji kudinsu a wasu asusu asusu na musamman wanda saboda tsaban halattar da haram masu iya magana na zamani suna kiran abin da fawa'id al-bunuk ko fawa'id al-masrafiyya wai fa'ida kamar yadda mutumin da ya ƙware wajen cin hanci da rashawa za ka ji an cewa ne yana samun alkhairi duk waɗannan mariga mun tattauna wasu bayanai masu matuƙan mahimmancin gaske a karatattukanmu da su gabata amma a karatun da yake bayan wannan kai tsaye bala ya fara ɗauko mana bayani ne dangane da aikin da manyan-manyan malaman musulunci na duniya suka zauna suka yi tarurruka na ƙasa da ƙasa suka zauna suka tabbatar da hukunci da fatuwa ƙwaya ɗaya a kan al'amarin da ya shafi wannan ɗan kudin da banki ke tarfama ko kai kake badawa a lokacin da ka anshi aro kai ansa bashi a hannun banki waɗannan malamai allah ya saka musu da alkhairi sun fitar da al'umma cikin rudani sun fitar da al'umma cikin hatsaniya sun fitar da al'umma cikin hayaniya sun yi bayani gamsashi allah maɗaukin sarki ya samu dace tumala ya fara tattauna mana a dangane da wani babban taro wanda irin waɗannan malamai suka yi da suka fitar da wasu ƙararat taron an yi shi a birnin alkahira na ƙasan masar ne a watan almuharram hijira 1385 wanda ya daidai da 1965 yau shekara nawa eh 1965 yau shekara nawa da yin wannan taron 52 malaman sun yi bayani mun tattauna bayanin farko a yau ya ce saniyan karar na biyu da suka tabbatar suka ce kasirun riba wa kaliluhu haramun riba mai yawanta da 'yar kaɗan ɗinta dukkaninta haramun ne an gani shi zunubi bai da kaɗan ba a raina zunubi mutumin da yake ganin ai laifi iri kaza ɗan kaɗan ne to don ma na yi ɗan wannan to wannan bai san Allah ba ne kusa baya mun tattauna maganan wasu da suke ganin irin wannan riban da banki ke bayarwa ko banki ke ansa cin da abu ne ɗan kaɗan to wannan a kau da kai a kan shi shi ne ma ce riba kaɗan ɗinta da mai yawanta wannan haramun ne malaman suka ce kama ya shiru ila zalika alfahamus sahih kamar yadda kyakkyawan fahimtar nassoshi yake nuni akan haka fi kaulihi ta'ala cikin faɗin Allah maɗaukin sarki ya ayyuhal lazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa Allah maɗaukin sarki ya ce kar ku saki ku ci riba wacce take ninnunkuwa mun yi bayanin wannan a baya ai riban banki riba ce wacce take ninnunkuwa haka ne idan lokacin biya ya yi baka biya ba ai yana dublin ne ai haka ne ko ya fi maka suke yi ba fi maka suke yi ba ƙarin lokaci ƙarin kuɗi allah ya hana irin wannan cin riba allah ya ce wata ƙullaha ku ji tsoron allah la'allakum tuflihun idan ku koma baya allah da ya ce la ta'akulun riba a cikin arriba sai Allah ya kawo ma'arifa wannan alifun da lamun listigirakul jinsin riba duk wani jinsi na riba ƙarami da babba na jahiliya da na yau na birni da na ƙauye wanda aka yi ma kowaya yake wannan haramun ne Allah ya ce kar a ci yau idan wani ya zo ya ce a ci sai mu ce to ba mu san san da ka zama Allah ba hadda za ka warware hukuncin Allah ka zo da naka an gani yanzu kana son ka ce mana kai Allah ne ko kana daidai da Allah ko magananka ƙur'ani ne ko ko magananka na daidai da alkur'ani har da allah maɗaukin sarki zai ce kar a yi abu kai ka sheƙo ka zo ka ce a yi waye kai jama'a kuna gano wannan da kyau ko shi za su yi kira abin da cewa alfahamus sahih fahimta mai kyau domin akwai mutanen da ba su da fahimta mai kyau dangane da abin da ya shafi nusus Allah madaukin sarki ya taimake mu ita wannan aya ita ce aya ta 130 a cikin suratu ali imran thalisan abu na uku da wannan taron malaman duniya da aka yi a ƙasan masar yau shekara hamsin da biyu da suka gabata ya tabbatar suka ce al'iƙararru bin riba muharramun ba da bashi ko an san bashi da za a ƙara ma wani abu a kai wannan haramun ne ma'anan wannan kai da za ka zo wajen banki banki ya ɗebi kuɗi ya baka aro a ranta ma to kuɗin da banki yake sama na interest to haramun ne kai kuma da za ka aji kuɗi a wani fixed deposit na musamman ko savings account kuma ko me ake kira to wannan abin da banki yake dan tsingula maka to shi ma wannan haramun ne jama'a mun gano wannan da kyau ku malaman suka ce la tubihu haja wala darura ba wata bukata ba wata lalura wacce za ta halattar wa musulmi cin irin wannan haramun ɗin ko mu'amala kowace irin mu'amala da irin wannan dukiya wacce take ta haramun waliktiradu bin riba muharramun kazalik mala yake cewa badawa da karɓa su duka haramun ne kasa ko mutumin da zai je musamman ya aji kudin shi a banki in ya kai wani adadin lokaci sai ya rika ɗiban wannan abin da yake na interesting yana wasu hidindimu da su kamar yadda ake samun wasu daga cikin gwamnatoci suke yi an gane wannan da kyau ko wasu daga cikin gwamnatoci na duniya har ma da wasu na ƙasan nan suna haka an gane wannan da kyau ko to wannan haramun ne ba yanda za a yi wannan ya halatta wala yartafi'u ismuhu illa iza da'at ilayhi darura wannan laifin ba zai taba sauka a kanka ba sai sanda lalura ta shari'a ta halattar ma kuma zuwa yanzu ba ta mun gano wannan idan da akwai wani darura a shari'iyya to mai yiwuwa idan aka kalli nasoshi da bi'a da zuruf mai yiwuwa a iya cewa a irin wannan lokacin amma zuwa yanzu babu ba wani dalilin da zai sa musulmi ya tasarriba yana haɗiɗiya yana ji yana gani bayan annabi ya tsine ma masu cin riba albarka mun gano wannan da kyau ko ita riba musiba ce inda ka san giya ce giya ne da mai matsuta da mai tallanta da sabis ɗin da ke zuba ta da ɗan dakonta da mai shanta duk tsinannin Allah ne kai da kaga mai tura baran giya ya yi zufa ka ce sannu da aiki Allah ya tsine ma albarka kai da kaga mashaya giya ta ce barkanku da asuba Allah ya tsine ma albarka in dai suna zaune akan teburin shan giyan ne suna sha aka annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah da rana na ƙarshe kar ya sake ya zauna a teburin da ake kara kai na da giya ko da shi ba shan giyan yake yi ba misalin wannan ka je kudancin ƙasar nan ka je ka samu ɗakin cin abinci an aji ma wani giya an aji ma wani giya ya kuma aji maka lemun kwalba da abincinka to in kai mai imani ne bai halatta ka zauna akan wannan teburin ba in kana da imani in ba inda za ka zauna ka ci wannan abincin gara ka je ka zauna a bakin kwata ka ci wannan abincin ya fi maka sauki in an ce ba wuri ka nemi bishiyan kwakwa ka hau an gano wannan in ya zama a duniyan kudu babu waje da za a iya kiran shi da makan wannan shi kenan amma in akwai wuri dole ka je wannan wuri bai halatta ka zauna ba to haka riba take mai cin riban da mai ba da riban da mai rubuta riban duk tsinannin allah ne kuma tsinuwa na anko ba wanda ya fi wani duk tsinannu ne duka da tsinuwar manzan allah allah madaukin sarki ya sauwaka rabi'an na hudu daga cikin abin da waɗannan hamshakan malamai na duniya suka ƙarrara suka ce a amalul bunuk min alhisabatil jariya aikin banki mutum ya zama banka mai hukuncin shi eh aiki a cikin banki ma hukumuhu ina ba ta mun gano wannan da kyau yan accounting har sun fara gyara zama go yan banking and finance a ko economics sun dan fara gyara zama ku su ji me za a faɗa to wannan ɗan tsakura bayani ne za a yi kaɗan kafin mu zo dandalin bayanin ma'ala cewa sarfi shikat wanda suke aiki na raba cek ko kuma raba deposit slip slip yake kuma ne wa khitabat li'timat da wanda zai je na da damuwa dangane da asusun ajiyan shi ya je na kai koke da wanda zai tarbe shi ya ji koken shi a ɗauki matakin mai gyara wa kai mabiyalatil dakhiliya da kuma wanda yake lura da abubuwan da ke cikin banki na shige da fice allati ya komo alaiha al'amul baina tujjari wal bunuk wanda suke aiki tsakanin 'yan kasuwa da kuma banki fi dakhili a cikin bankin in ka so ka ce duk wanda za gan shi da tebur a zaune ko a tsaye yana kara kai na tun da kan mai gadi har masinja menene hukuncin aikinsa a bankin kun gano nan tambayin da zan maku a nan kuna tsammanin waɗannan su ne waɗanda suke harkar tsatsafo riba waɗannan da ke ganin su da necktie ya haka su ne ko ko wasu miyagu ne a ƙasa mai hukuncin wannan ma'alice kulla haza minal mu'amalatil masrafiya ja'iza wannan kwamiti suka ce irin wannan aiki da ma'aikatan banki suke yi aiki ne wanda ya halatta وما يؤخذ في نزير هذه الأعمال ليس من الربا دون aiki shigen wannan bai daga cikin riba kun gano wannan da kyau ko wancan ya ce kai hannu din ji sanyi sanyi kar ka ji sanyi da yawa ka jira akwai daban da za mu zo mu bayani wannan muna karanto wancan karar na wancan zama ne da aka yi shekara hamsin da biyu da suka gabata wanda sanda waɗannan malamai suke wannan zaman waɗanda suke raye a cikin masallacin nan ba su da yawa an gano wannan ba su da yawa allah maɗaukin sarki ya taimake mu khamisan abu na biyar wanda wancan zama na manyan malaman duniya suka zauna suka tattauna ilimi mai zurfi dangane da al'amarin banki suka ce alhisabati zatil ajal amma wanda za a ɗauko shi musamman saboda shi ƙwararre ne ya zo ya buɗe ma banki ko kuma masu ajiya a banki wasu asusu wanda zai saman ma banki da ƙarin kuɗin riba ka sa ku irin waɗannan ƙwararrun ku da za a ci wani ƙwararre ne waje kaza za a ji a ɗauko shi ya zo yi wasu ƙarin haske ko ya trenin ɗin ma'aikatan yadda za su iya tsamu wasu kuɗi na riba da banki zai ƙara ƙarfi ko ya zo da wasu tsare-tsare yadda masu ajiya za su tuttuɗo su dawo wannan bankin saboda tsare-tsare kyawawa ba kwa ganin kamfanonin waya suna irin waɗannan yau sai waɗannan zo da yanayin bonus iri kaza ko zo da wani irin tarif iri kaza mai sauƙi ko haka ne ko ba haka ba ne to akwai a cikin harkan banki akwai wanda yake shi ƙwararre ne za a ɗauko shi zuwa muku tsari domin hukuncin irin wannan aikin ƙwararren wafatahin li'itimad bi fawa'ida da buɗe wasu asusun ajiya wanda irin wannan fa'ida zai rika zuwa ma banki ko kuma zai rika zuwa masu ajiya wasa'iri anwa'il liqa wasa'iri anwa'il ikrabi da kuma nau'uka na ansan bashi naziru fa'ida wanda daidai yake da irin wancan interest ɗin malaman suka ce kulluha minal mu'amalatar rabawiyya wa hiya muharrama irin waɗannan salo-salo da ake kawowa da haramun ne kwanakin baya ai akwai wani banki na wucin gadi da aka yi wanda za ka aje kuɗi in ya kai wasu adadin kwanuka sai kudin sai suninku biyu ko suninku uku kun tuna su da suka zo suka ja kudi suka ja kudi suka ja kudi sai suka tsere sai suka yi wata kasan za ga yara suna shiga intanet suna zuba irin wannan kudin awa ɗaya awa biyu awa uku sai a turo masu kudi ninkin ba ninki ana wannan ko bayi waye taɓa yi a nan a muna neman ƙarin haske ne ba hukunta ka za ya kwace la ga wanda ya ja haram ba akwai wanda ya taɓa yi a aika tuba jiya a ta'ibu minar zambi kamar lazan bala kai da kai laifin ka tuba ya baka da laifi waye zai mana bayanin yadda suke yi eh to Allah shiryar da ku sun giyar dasi amma dai di inda ka ga yaro da kuɗi ya sai inda yake wannan abu a na sani ne ai ga sun zo sun duko ba shi yasa kowa zaka ga Allah Allah yake samu smartphone wanda za ta iya shigar da kudi ko cire kudi haka ne ko ba haka ba Allah madaukin sarki ya kyauta to kun ji wancan taron da aka yi a ƙasar Masar ko sun tabbatar da cin interest halal ne eh ko haram haram suka ce yasa wannan harka jama'a ba ana yi ne da ka ba ana yi ne don an ga dama ba ba ana yi ne don an so ba ana tabbatar da abin da yake shine tabbas a tunkuɗe abin da kuma bai da asali a shari'a wanda yake kenan allah madaukin sarki ya taimake mu malai ce karar majma'ar rabitatul alamil islami kan kat kenan ga karar na rabitatu al'alamil islami kwamitin shirga-shirgan malaman duk duniya wanda zamanin abubakar kuma yana da raye dan kwamiti ne addin najeriya shi kaɗai ne dan kwamiti a lokacin suke zama su tattauna bayanin ilimi da fikihu na duniya da wani abin da ya taso ma duniya ire-irensu ne suke zama irinsu muhammad nasir dinin albani irinsu bin bas su ne fa wannan kwamitin mafi aksar mutane ba san matsayin abubakar gumu ba ko musamman 'yan najeriya sai ka je kasan waje cikin manyan malamai za ka gane waye abubakar gumi ana ma abubakar gumi abinda masu iya magana ne suke cewa ido wa karena suka ce me kasantuwan kusancinmu da shi ya sa ake ganin ai abubakar gumi ba wani ba ne wannan ya sa a lokacin da abubakar gumi ya sa hannu a wani littafi na sunusi gumbi wanda ya rubuta a kan dawon annabi isa wannan ya kai ga matsayin shi na ilimi a duniya sai da muhammad nasir dinil albani ya magana kan wannan abin ya raddin wannan risalar sai da ya kai ga bimbaz da kan shi ya magana akan wannan abu suna cewa kaman ka abubakar gumi abin yana ba su mamaki amma da yake abubakar gumi yana mana wa'azi ne da hausa an gane wannan da kyau ku ya mana bayani da yaranmu da muka saba ya ƙoƙarin motso mana da ilimi kusa yadda za mu gane kuma ƙoƙarin shi ne kun gane to mu ci gaba haddasa na gundar shi ne abin sai muke ganin abin wasa ne muna ganin shi da arha kuma abubakar gumi ya wuce diyin da kuke tsammanin shi wannan ya safa saboda irin yadda yake ba da gudunmawa a fikihun duk duniya ya ci kyautan king faisal award na duk duniya wanda sai malami ya burin ƙasa muhammad nasir dinin albani ya taɓa samun wannan kyautan abubakar goma ya samu kun gano wannan da kyau ku shi sa mala albani namu na nan zaria yake cewa a najeriya ba a san goma ba ba a san shi ba an fahimci wannan ba za ka san waye abubakar gumu ba sai manyan malaman duniya sun haɗu amma ga ka tara malamai suna tsiwa suna hayaniya suna tsaniya ba zai tanka musu ba don sanda yake malami ake tarukan duniya da shi suwaye suna can riga suna kiwo allah maɗaukin sarki ya samu dace shehu bakar goma ɗaya daga cikin 'yan kwamiti ne na rabidatul alamin islami ma'ala ya ce majalisul majma'il fikihi al-islami fi dauratihi tasi'a al-munqa'ida bi mabna rabidatul alamin islami fi makkatil mukarrama kaji manya majlis shi kwamitin yana da zaunannen wuri kamar yadda majalisar dokokin najeriya ba yana da zaunannen wuri ba eh in ka je kaduna majalisar jihar kaduna ba ta da zaunannen wuri ba to shi wannan majalisin na majma'il fiqhil islami wanda yake tara taron hamshakan malamai gogaggu ƙwararru a duniyan fiƙihun musulunci bari ku ji aikin malaman nan yanzu misali a zamanin annabi ba su san mutum ya sai mirinda ko burama gwarana irin wani bai san burama gwarana ba kun gano wani da kyau ku ko limka ya buɗe kwankwalatin sai ya ɓare wata roba a ƙasa sai ga dubu ɗari ko ya ga mota ko ya ga janareto ko ya ga jc ko ya ga kaza ya je a bashi kuntuna ana wannan ko bayi kunga zamanin sabai ma ba wannan zamanin sai ma malik ma ba wannan to a wannan zamanin sai ga abin yanzu menene hukuncin shi to sai waɗannan malamai na duniya 'yan wannan kwamitin da aka bi ƙasashen duniya aka zaɓo aka jijjiga ilimin nasu aka ɗora a skeli gogaggun mushtahidan duniya suka ce sun kai nauyin yayi to su ne ake tara su idan irin wannan ƙadiyyar ta taso mai hukuncin kamfanin waya ya ce idan ka rasa kuɗi za ka tura wasu lambobi a baka bashin naira ɗari naira ɗari biyu amma in ka tashi biya za a zara naira biyar ko naira kaza sai wannan kwamitin sai ya zauna ya tattauna wannan mai hukuncin ka sa naira ɗari a waya sai a turo maka da bonus na ɗari biyu ko ɗari hudu ai zamana nau ba wannan to sai waɗannan gogaggun malaman su zauna sai su kalli nassoshin alkur'ani da nassoshin hadisai da asarai na tabi'ai da sahabbai sai su kalli ka'idoji na usulul fiqhi da qawaidul fiqhiyya sai su fitar da hukunci guda daya jama'ar annabi kun gano wannan yanzu a zamanin annabi da zamanin sahabbai ba a jefa ƙura'a ba a yin katin zaɓe to amma yanayi yau a duniya ya zo da yin katin zaɓe da kuma jefa ƙura'a a zamanin annabi ba a yin e-passport passport na shiga garuruwa haka to yanzu zamani ya zo da shi menene hukuncin shi yanzu kila kun gane aikin waɗannan malaman ko su suna magana ne da duniya an gane yanzu waɗannan su ne malaman malamanku malamanku da kuke ganin babu irinsu to jira suke waɗannan malaman su fitar da hukunci su kuma sai su kama fatawa da shi waɗancan su ne mujtahidai malamanku kuma mukalladai kun gane abin da nake nufi kun gane aikin rabitul alami da islami to akwai ƙasashe da yawa kamar ƙasar masar a azhar suna da irin wannan kwamitin kuma za ga manyan malamai suna ciki shi ne majalisar majami'il fiƙihil islami fi daurata hittasi'a a zaman shi na tara don duk zama ana ware zama na ɗaya an kawo ƙadiyya iri kaza iri kaza iri kaza an zauna ka abin da malaman suka tattauna malam wani ga abin da ya kawo malam wani idan aka zo da kadiyar ba cewa za a yi to an ba ku minti biyar da Allah ku bayani ba za a zo da ita matsalar sai a rubuta ta sai a raba masu sai a karanta kowa ya ji sai a ce an ba su wata shida su je su yi bincike su kawo idan kowa ya je bincike to zai turo ne ba dawa zai yi ba idan ya turo ya kawo sai haɗa waɗannan binciken duka sai a buga waje ɗaya sai a raba masu kuma a maida masu kaga za ka ga naka da na wani da na wani da na wani sai a ce to ka rubuto abin da ka fahimta na abin da ka rubuta da kuma abin da waninka ya rubuta da haka wani da ya rubuta ya ce halal in ya ga bayanin da wani ya yafi nashi sai soke na sai ya ce haram ku gano wannan da kyau ku idan suka dawo da waɗannan bayanan sai ga inda maganganun in su ɗari biyu ne ƙila maganganun malamai ɗari ya haɗu waje ɗaya in aka mai da musu suka duba abubuwan da sauran malamai 'yan uwansu suka yi mai yiwa maganganun sai zama guda biyu kun gano wannan in aka zo sai a zauna a tattauna ƙarshe sai ga maganar ta tashi kwaya ɗaya amma yanzu taro ne za a kira malamai a ce to jama'a abu ne fa ya taso gashi gashi gashi me kuke gani sai wance daga na ce to bismillah ni na ganin haram to sau da meto kaga in aka lura ka zai ce tututu shi ke sakatari karkar buta to malam wani me kake gani yasa idan da zamanin banu isra'ila ne ko kafin su tashi ƙasa ta haɗiye su sau da banda tsinuwa ba abin da yake sauka a ɗakin taron sau da kawai sun shirya ɓatar da al'umman annabi ne ba haka ake yi ba idan ƙadiyya ta taso haka ake yi misali na dawo najeriya nake jin an ce sarkin kano ya yi magana dangane da abin da ya shafi ƙara aure haka an ce ya haifar da cece kuce haka ne ni inda ni ne magana ba za ta haifar da cece kuce ba a wajen mutum irina don yadda na ji maganar an ce ya ce ƙara aure abu ne na mai wadata haka ne? wana ba ishu wani kawai ya maimaita magana ne ya ɓata harafi ai ba ƙara aure ba yin auren ma sai mai hali ai to menene a cikin bai zo da wani jijid ba ai bai zo da wani abu sabo ba dama annabi ya ce manista ta amin kumul ba'ata fallita zawwaj ai auren ma sai mai hali zai yi in baka da hali sai mai sai azumi jama'a ya zo da wani abu sabo kawai da yare da wayanku ne ya surutu ya buga kanku na ba ta mun gano wani da kyau ya ta maganganu kan abin da ya shafi harkan tattali ba wanda ya kula shi to shi ne ya ɗauko maganan mai aure to ai bai zo da jadid ba kuma in kaje ka zauna da shi sai ya ƙure ka ka sa abin da sa zai ƙure ka ai ƙara aure dole mai hali ke yayi wanda yake cin abinci da kyar zai iya ƙara aure ne a'a ni ban ga wani abu sabo ba ko akwai wani abu sabo a ciki in kuma akwai sabo ne fara kai saurayi ma da baka da matan annabi ya ce sai kana da hali sai ka kara wanda yake da ɗaya idan yana sai ya kara na biyu ba sai yana da hali ba halin inda zai aje ta halin inda zai ciyar da ita halin ɗaukan kiwon lafiyan ta ɗawainin yau da kullum iya biyan mata bukatanta a matsayinta na ya mace ba shi ne halin ba da Allah ko wani magana sabuwa nan ba doka ba ko mai ma a yi so dokan suke bi jawabin gano wannan ɗan najeriya ba haushi ɗan arewa shi za ka yi mu dokan aure sanda zai yi ma ka sani ne aure kuma ka sa wasa ba sai mu ɗaura shi yanzu yanzu nan ba za ka bi mutum da matan shi ne ka ce ta fito eh yanzu matata tana gida kawai don an maka naɗi yi ma ba sai an yi ba eh na ba ta mun gano wannan da kyau naɗi ne ni ma sai in yi shi yasa sarakuna muna kira gare su su daina irin waɗannan maganganu saboda suna da daraja suna da martaba wallahi al'azim in suna shigowa gonan malamai ko wallahi malamai sai sun gaya masu maganan da sai sun sha mamaki idan suna da maganan fada irin wannan su rika gaya man limamansu da malaman fada su fada marka cakusawa imu-imu amma in suka yi karfin halin fada ko ba ruwanmu da naɗinsu ba kulala mu fada abinda yake shine daidai inda najeriya akwai 'yancin faɗin albarkacin baki sai dai ba za mu zagi kowa ba amma ni ban ga abin suka da za a soki mai martaba sarkin kano ba kuma bai zo da wani abu sabo ba kungo ba ko wani abu sabo a gaya mana sai dai kasantuwan kila wanda suka ji maganan kun sani ban ji ba ina dawa 'yan jarida suka gayyace ni za a yi hannu da yawa da ni don gane da ita matsala na ce to ai ban ji ba yau na dawo shagargari aka ce za a yi na ce ban ji ƙabiyar ba ballantana in yi magana a kanta aka ce ai akwai a rubuce na ce shi ya rubuta ko ko 'yan jarida ne suka rubuta abin da ya faɗa aka ce 'yan jarida ne suka rubuta na ce mai sun ƙara mai ko sun rage mashi ko kawo maganancin da da hausa ya yi ni kuma ba haushe ne to a kawo in ji na ba ta mun gano wannan da kyau in na ji in abin raddi ne in yin ba abin raddi ba ne ba ta da matsala kuma dokan nan da mutane suka damu kansa kanta eh dokan nan fadan kano ne za ta yi koko majalisar jihar kano eh ya isa ya tirsa sa'in majalisa su yi ya bada albarkacin bakin shi da kuma ku faɗi na ko ba fa cewa ya ka a ƙara ba ya ce mai hali ne ya ƙara wanda bai da hali ne ya ƙwara to irin wannan abin in ya taso shin yanzu talakawa wanda ba su da hali suna ƙara aure suna wahalar da matan ba su iya ɗaukan ɗawainiyarsu a yafi yaran da ba a yin tarbiyyarsu shin sarakunan gargajiya ne kawai za su cika bakinsu da dambun nama su fito kawai su faɗa abin da suke so ko ko malamai ne sai a ɗauki wannan kes ɗin sai a kai marabi da alamin islami kun ji da ake tattauna kes ɗin ba malami ne kawai za a tara su gashi nan wani bai cefanin gidan shi ba ya zo taron abin duniya ya ishe shi har ma sai an nushe yana cin yana tunani yadda zai koma gida za a ci kwallon shi ne ko ba kosawa yake a tashi ɗan alawi da ake ba da wani taro ya samu ya je ya ba da cefanen dare a ƙurar da na rana to wannan ne zai tunani mai kyau da zai faɗin wani fikihu ka gaya malaman ne ke faɗi a yana sa abin da ake yi jama'a mun gane gane najeriya ƙasan mu ta gado haka ke waɗannan abubuwan kuma ba cewa ka ƙara aure ba in cewa ya yi ka ƙara aure sai mu ce sako wanda ka aura daga ƙarshe koko an yi faɗa ka ba mai hali ya ce shi ma annabi cewa yi wanda zai aure sai ya zama yana da me ya da halin yi in ba ka da halin yi kana da mata me yasa ba ka yi ba ba ba ka da hali ba ka kana da shi kai ba guda nawa ɗaya kamar irin vespa kun gano wannan ba ka da hali ne amma kaga irinmu da muke da hali kun gano wannan sai mai adadin abin da muke so gani ita kan da dokan in aka yi ta kana zuwa kotu a matsayin kaɗan najeriya za a soke ta gubatta a yi mana da ita da banza ɗaya ce kun san dalili saboda ta takura ma 'yan ƙasa ta takura ma ɗan ƙasa wajen more rayuwa kuma aka yi wannan dokan to sai kuma a zo a yi dokan hana zina a jihar kano shi kenan koko allah maɗauki sarki ya samu dace top to shine sai mala ya ce almunqa'ida bi mabaniyar rabitatul alamil islami an yi wannan zaman a ginin rabitatul alamil islami ne fi makkatul mukarrama a garin makka in ga baro garin makka ka kamo hanyar jidda za ga ga hanyar da za ka yanke ka je ginin rabitatul alamil islami ana ake wannan zaman ina fatan mun gano wannan da kyau malaman duniya ne in wata da watanni za su yi suna da komi a ciki ba su da matsala shi sa Allah madaukin sarki da ya tashi yin irin wannan haɗin arzikin sai aka yi a garin su annabi garin da ba su da ƙyashin tarban bako mun gani duk abin da kake nema za a yi maka musamman ma ya zama kai malami ne Allah madaukin sarki ya taimake mu malai ce filfatarci min yomi sabti an yi wannan zama ne a ranar asabar sha biyu ga watan rajab hijira dubu daya da dari hudu da shida yau shekara nawa kenan yau shekara talatin da da biyu shekara talatin da biyu da yin wannan zaman daga cikin malaman da suke wannan zaman abubakar gumuna ciki ya kai shekara 32 da rasuwa ne yana ciki ina fatan mun gane ila yau musabti mako guda suka yi suna taron zuwa 19 ga watan rajab na shekara ta 1406 wakana na zarafi maudu zaman ya yi dube dangane da موضوع تفشي المصارف الربوية إرن يأدوا تبنكنا الربا سكي الدنيا وتعامل الناس معها لكم إرن يند متاني suke mu'amala da irin waɗannan bankuna na riba wa adami tawafir badili anha da kuma rashin samun canjin irin wannan bankunan me yasa mutane suke kai kudadensu irin waɗannan bankunan saboda babu canjinsu a duniya ne ku gani da yaɗuwan bankunan da yadda musulmi suke mu'amala da bankunan da kuma rashin samun canjin irin waɗannan bankuna da musulmi za su dogara da su su daina mu'amala da su kun ji abin da malaman duniyan suka zartar abin da ya sa ke ganin ƙasar saudiya ba su da matsala sau da gwamnatin musulunci ce malaman suna gama zartar da abin da aka yi da shi za a ɗauki kofi sai a miƙa ma hukuma idan hukuma sai ta zartar da abin da malaman suka yi yanzu aka yi mamakin kenan ka ji limamin arafa da limamin makka da madina sun daga hannu suna cewa allah ka taimaki hadimul harmaini a sharifai eh wa suwa suke ba shi umarni da fatawa ya aiki malaman ne jama'a kun gane malaman ne suke gaya mai abin da zai yi shi yasa suke masa addu'a ko yanzu malamanku sun zama 'yan anshin shatan 'yan siyasa an gano wannan da kyau ku wanda sai dai allah maɗaukin sarki ya kiyaye allah maɗaukin sarki ya kyauta mala ya ce kada asbatatil buhus al-iktisadiyya al-hadisa malaman sun tabbatar da cewa zarfafaffen bincike dangane da abin da ya shafi tattali na zamani ya tabbatar da annar riba khatarun alaktisadil alam wa siyasatihi cewa riba harka ce mai hadarin gaske dangane da abin da ya shafi tattalin duniya da kuma siyasar duniya yanzu kasashen duniya da suke ba da irin wannan bashin suna saka kasashe masu tasowa cikin hadari na tattali haka ne sai imf ne ko eh hukumar ba da lamuni na duniya eh ai to su ne suke ba da irin wannan za a ba ku bashin sai a samu ku wasu ka'idoji da za ku kasa cikawa sai a waye gari ruwan yi tunnin nunkuwa a kanku wannan zai tasiri akan tattalin gwamnatin da kuma tattalin 'yan ƙasan sannan wannan ƙarfin da suka yi na karya tattalin arzikinku sai a waye gare hatta wanda zai zama shugaba ma a cikinku su ne suke da ta cewa akan wa za a sa in ma an sa wa za su rika juya shi su ne kun gano wannan shine malaman suka ce sun lura tsarin tattali na duniya a yau wanda riba ta saɗaɗo ta shiga cikin shi to akwai haɗari babba dangane da tattalin duniya da kuma siyasar duniya jama mun gano wannan shekara talatin da biyu da ya wuce malaman sun gano wannan matsalar a lokacin najeriya shekaranta nawa da yayi yawa sun gano wannan matsalar daga sanda kan miƙa hannu suka baka wannan abin da suke kira da lamuni na riba daga lokacin ƙasanku da kukun shiga matsala da fitanku daga cikin wannan matsala sai dai Allah kawai jama'ar annabi kuna gano wannan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa akhlaqiyatihi sannan ɗabi'an 'yan ƙasan ma to za a ɓata shi iri da muzu sai a ce to za a kawo muku tallafi da agaji na dala biliyan hudu ku 'yan ƙasa musamman talaka wanda yake jin wannan a labarai ɗauka yake yi waɗannan kuɗin ne za a ɗiba a kawo ƙasan a raba mutane ba ba kuɗin suke kawo ba sai su ce za su sa tallafin dala miliyan biyu misali a cikin abin da ya shafi ilimi ba fa siyo kayan ilimin za a kawo muku ba ba kuma kudin za a kawo ma ilimin ba sai a ce za a turo ƙwararru da za a zo su nazari dangane da harkan ilimin na wannan kudin sai a turo turawa maza da mata sai zo su zauna a ƙasanku kun gano wannan da kyau ku a daidai lokacin da za a ce ku kuma ƙasan ku ciyar da su daga cikin waɗannan turawan da za su zo akwai 'yan luwaɗi a cikinsu da suwa za su yi luwaɗi da 'yan ƙasanku cikin matan da za su zo akwai 'yan maɗugo da suwa za su yi maɗugo da 'yan ƙasanku cikin mazan da matan akwai mazinata suwa za su koya mazina 'yan ƙasanku sai a ce an turo 'yan mata za su karantar misali a poli ko abu ko makarantar sakandare sai a ji a ɗibo gallagallen 'yan mata nunannu lubus kuma turawa za a zo sai a turo ta aji an tara irin waɗannan ɗanyin mun gano nan da kyau ku sai ta lura da kyau a ajin wane ne ya fi karɓuwa cikin jama'a an gane sai ta ce ta ba da assignment in an gama a hada a bashi shi kuma kai mata quarters c15 sanda zai isa ta sa an shirya lafiyayyen girki wanda mata amahu huwa wa aba'uhu yana shigowa ƙanshin gidan ƙanshin girkin can gidan da kyanta wanne zai yi sai da fito da wasu kaya shara-shara yana ganin komi nata idan za ta ajiye zauna ka ci abinci ya ci ya goshi sai ta fara ɗaukan shi da maganganun batsa da haka sai ta yi mai rijista da zina da ita lokaci bayan lokaci yana zuwa ta yi wata shida sai ta koma ƙasansu yanzu wannan yaron ta koya mai zina kuma wanda yake zinan da ita yanzu ba ta nan yanzu da wa zai zina da matan makarantar yan ajinsu duk sai koya masa zina ya koya ma abokan shi yadda ake yi yanzu abokan sun gama makaranta sun koma garuruwansu ko sun ji hutu sun saba zina a makaranta ga ɗayan mata yanzu ya koma ƙauyensu da wa zai zina da matan ƙauyensu ta koma ƙauyensu ta saba ana zina da ita waje kaza yanzu ba masu zinan da suwa za su yi zina dole ta nemi samarin garin jama'a kun gano wannan shi yasa kun ga me ya jawo asalin wannan bala'in shine wancan harkan tattalin da aka yi sakaci riba ta shigo ciki har aka rike tattalinku sai aka ce za a kawo muku tallafi kun ji irin tallafin da ake kawo muku an gano wannan da kyau ku ai ba kudi suke turowa ba za a turo ƙwararru ne da za zo su kaza tsoro kaza in ma za a zo da kudin sai a zo da kudin yan kaɗan da wasu kayayyaki ga su nan marasa amfani gano wannan da kyau ko za a ce za a ba ku tallafi na sojoji na tsaro sai a turo sojoji daga ƙasan wai za su horar da sojojinku akan kuɗi kaza don abin da aka zance amerika ta ba da tallafin dala biliyan kaza duk a takarda ne kun gano wannan da kyau ko dan abin da ake kawa kaɗan ne amma ku tambayi gwamnoninku da shugabanninku za su gaya muku yan kudin da ake kawa yan kaɗan ne duk sauran kawai wai za a kawo ƙwararru ne da za su koya muku kaza shine rabitatul alamil islami ta ce irin wannan harka na riba yana ɓata ɗabi'un mutane jama'a in ba gogaggun malamai irin waɗannan ba waye ma zai irin wannan tunanin eh ba ke da irin wannan nazarin da hangen nesan da sai gano irin wannan abun ba shi ne sai malam ya ci gaba da cewa wa salamati sannan zaman lafiyan al'umma ma to irin wannan harkar narba yana hanawa sai a zuwa garuruwanku sai a kafa muku ngo ngo kunga waɗannan ngo ɗin to kishiyoyin gwamnati ne za ka ga daga waɗancan ƙasashen waje ake mai ake turo masu kudin da suke gudanar da abubuwansu saurakan manufofinsu na waɗancan ne daga ran da suka yunkura suna son sai wani abu gwamnati kuma tana son te wani abu na daban za a iya gaya masu magana daga ingila ko faransa ko amerika ko germany da sauran ƙasashen da suke tallafa masu cewa kira zanga-zanga na ƙasa baki ɗaya daga haka ƙasan sai ta kasa zaman lafiya daga nan kuma sai a shigo da makamai daga nan sai ka ja ko wasu jama'a daga cikin jama'an kasan sunansu 'yan tawaye zaman lafiya ya gagara kasan ba abin da ya haifar da wannan sai me sai irin wannan harka na riba sai a ce a bar 'yan kasa su yi kungiyoyinsu na masu cin gashin kansu na masu zaman kansu da abin da kungiya mai zaman kanta za ta yi mai zai hana gwamnati ta yi kun gani in tallafin za a bada mai zai hana gwamnati ba za ta bada tallafin ba me yasa kuke ba su kai tsaye amma kaga irin waɗannan NGO ɗin sun ji wannan za su ce muna sukan su ne amma mu yanzu fa muna faɗan abin da malaman duniya ne suka faɗa dangane da illan waɗannan riban ko mafi yawancin wannan dukiyar da kike ga ana ɗiba ana cewa ana kai taimako tallafi da kaza ko ana samun su ne ta irin wannan riban da ake samu kasashe masu tasowa a jikinku ake tatsan kuɗin sai kuma a zo a muku mulkin mallaka mulkin hallaka mulkin danniya da su wannan yasa kuke ganin duk wani malami mai rai wanda zai iya karantar da al'umma ya wayar da kansu to ba san shi ake ba ƙarshe in aka yi aka yi a iya ɓata shi a siye shi ƙiwa sai bi shi a kashe shi Allah ya kyauta wa annahu wara'a kasirin min al-azmati allati yu'ani al-alam a karkashin wannan abin to akwai bala'o'i da musibobi wanda shi ke addaban duniya don duk musiban da duniya take ciki a yau ba komai sabbaba shi ba illa riba da tsinuwan da ke sauka akan riban wa Allah da jata min zalika illa bisti isali hazadda kuma kwamitin malamai na duniya a ƙasar makka suka ce bayan da za a yi a tsira daga wannan bala'in sai an timbike wannan cutan alhabis mummunan cuta mai illa alladhi huwa riba min jinsil alam sai an cire shi gaba daya min jismil alam a cikin duniya baki ɗaya sai an cire shi in yana nan al'umma na cikin bala'i wamin huna ya ƙarar majalis mayeli daga nan ne sai wannan kwamiti na rabitatul alamin islami ya fitar da wasu ƙarar gasu wanda za mu zo mu karanta su ma guda biyar mun gano wannan da kyau ku su ba sa surutu mai yawa in gaji surutu mai yawa da kara gaɗe ko to 'yan koyon malanta ne magana ne 'yan kaɗan kuma sai kaga duk maganganun masu fa'ida ne jama'an gani izgaga waɗannan abubuwan da muka faɗa mai yiwa tun da kike baka taɓa jinsu ba to ilimi kenan amma kaga sama da shekara 32 da ya gabata malaman ahalus sunna irin su abubakar gumi irin su muhammad nasir dinin albani irin su bin bas da sauransu sun zauna sun gano wannan har sun yi zama sun fitar ma al'umma da kyakkyawan mafita allah ya gafarta musu jama'ar annabi sakamakon ƙurewar lokaci anan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum